الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أتيك بدا كراتون ألفية ابن مالك wanda muke gabatarwa a wannan masallaci da ke zawiyar maulana khalifa guni yusuf wanda za mu tashi a baiti cikin babin nida'i inda ibn malik rahimahullahu ta'ala yake cewa wa nahawa zaidin dumma wafta hannafi ونحو زيد ثم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن yace wa nahawa zaidin dumma ai wa dumma nahawa zaidin a misali kamar a misalin da zai zo a kai wa zaidu damma wafta hanna kuma kamishi fataha abinda yake nufi da damma da fataha bina'i da damma da kuma bina'i da fata saboda duk lokacin da suka ce insib ko suka ce irfa ko suka ce ujurur ko wahfid suna magana akan irabi ne amma idan suka ce ma dumma ko wafta wafsir suna magana akan bina'i ne yana nufin a misalin da zai zo a kai wa zaidu bina'i da damma ko ka masa bina'i da fataha wannan misalin shine min nahawi a zaidubuna sa'idi in ka ce a zaidubuna sa'idin to za ka iya cewa a zaidubuna sa'idin ko ka ce a zaidabuna sa'idin in ka ce a zaidubuna sa'idin ka mishi bina'i a da damma kenan a hamza din a nan hamzatu harfin nida'i ne kamar da muna babin nida'i ne kamar ka ce ya zai dubuna sa'idin ne ko ka ce ya zai dubuna sa'idin ko ka ce ya zai dabuna sa'idin idan ka kai bina'i da fata ka yi itba'i ne da ibina din kana so wasalin ibina din da wasalin zaidun ya zo iri daya ya zai dabna dal din da fata nunu din da fata in ka ce kuma ya zaidu ya zaidu kuma ka mishi asalin bina'insa da muka karanta a baya wabinil mu'arrafal munadil mufrada da ya fada to da wannan kai amfani da shi to saboda haka wajihi guda biyun duka ya halatta na ɗaya shine asali saboda ibna din a nan sifa ce sifa ce ba idafa ba ce amma ka ce ibna sa'idin ibna din mudafin ne sa'idin mudafin ilaihi ne shi ibna din hukuncinsa nasaba ne dama kaman ka ce yabna sa'idin ne yabna sa'idin munada ne mudaf hukuncinsa nasaba kamar yadda muka karanta a baya to amma shi zaidu din asalin hukuncinsa damma saboda munada mufran ne alam ya zaidu asalinsa amma ya halatta ka ce ya zaida saboda ya zo daidai da fatahan ibna din ya zo daidai da fatahan ibna ne shi yasa ya zama wajihi guda biyu ya zama to jaizi shi ne ce a zaidubuna sa'idin latahin daga hana latahin daga hana ya hilu akwai hana ya hunu akwai hana ya hinu lugogi ne guda biyu latahin kada ka raunana kada ka raunana ko kada ka tsare shi ne mana saboda kana da wajihi guda biyu duk wani duk wani nida'i da ya zo maka tsakanin ibin ya zo maka tsakanin alam guda biyu zaidu alam ne sa'idu alam ne to shine za ka mishi wannan irabi ismi na farkon wanda ka sa mishi harbin nida'i ya zaidu to za ka mishi bina'i da damma ko bina'i da fata a wannan lokacin kuma kamar yadda muka karanta a cikin nazimatul imla'i to a hamza na ibn din dole ne ka cire shi a rubuce wannan ba ka'ida ba ce ta nawo ka'ida ce ta imla'i ilmi imla'i ba zai yi ka rubuta alif misali bayan zaidu din ba ka ce ibna sai dai ka ce a zaidubna a rubuce yadda a lafazi ba za ka faɗi wannan hamzan ba a rubuce ma ba za ka rubuta ba wannan ka'ida ce ta rubutu ba ka'ida ba ce ta imla'i to shine ya ce maka wa dammu illam yalilibnu alama aw yalilibna alamun kad hutima a nan ya ce damma ɗin bina'i da damma ɗin wajihi na farko daga cikin aujihi guda biyu illam yalili bunu alama idan ibnu ɗin bai bi bayan alam ba misali ka ce a zaidu buna ibna ɗin a nan ya kai tsaye ya bi bayan alam zaidu ɗin to idan ibnu ɗin bai bi bayan alam ba au yalili buna alamun au ko kuma alam ɗin alam kuma bai bi bayan ibnu ba to kad ma damma din ya zama tilas dole kai tsaya a damma misalin ka lura ibin din ai yana tsakanin alam guda biyu ne ibin din ya bi alam alam wani alam kuma ya bi bayan ibin to wannan shine doka da ka'ida da sharadin wancan irabin da ya kawo ma bina'i da damma ko bina'i da fata amma idan wayan abu guda biyun ba su haɗu ba ibin bai bi alam ba ko alam bai bi ibin ba to damma kawai shine za ka iya rafinsa misalin wannan misali idan ka ce ya ya gulamu guna sa'idin kaga gulam ba ba adam ba ne ya gulamu guna sa'idin ba zai yi ka ce ya gulama buna ba saboda gulam din ba adam ba ne haka na inda za ka ce ya zai ya zaidu ya zaidu nil aqilu buna sa'idin ka raba tsakanin zaidu da ibn din da sifa al'aqilu ya zaidu nil aqilu ibina bina sa'ibina sa'idin to a wannan lokaci ka raba tsakanin adab din da ibn din da sifa al'aqilu to shi ma ba zai yiwu ka yi bina'i da fata ba hakan inda zaka ce ya zai dubuna ya zai dubuna al'akili sa'id ka raba tsakanin ibin din da sa'id din da aki to saboda haka nan ma ba zai yiwu ka yi fataha ba sai dai ka yi bina'i da damma kawai ma'anar wannan kuwa shine in kana son wajihi biyun ya zai dubuna sa'idin zai ya zai dabuna sa'idin to dole zaidun ibin ya bi bayansa ibin din kuma wani adami kuma ya biyo bayansa to wannan shi ne shar asalin jumlar wa dammu qad futima damma ya zamanto tilas in lam yadlibnu alama idan ibin din bai bi bayan alam ba aw yadlibna alamun aw in lam yadil ibna alamun ko alam din bai bi bayan ibin ba to a wannan lokaci damma kawai ya zamanto tilas to a irin wannan lokacin kuma to ba zai ba dole ba ne sai ka cire wannan alif din a rubuce ka'idan imla'i kenan ma'ana za ka iya rubuta hamza tare da ibin din za ka iya kuma cirewa ja'izi ne amma a can in ka rubuta hamza tare da ibin din to ka yi kuskure a rubutu kusa akwai ka'idodi na rubutu wanda suke ce mishi imla'i idan ba ku manta ba akwai takardar da na rubuta da jimawa na zimatul imla'i wanda muka yi dauran karanta takardar a islamic center da saboda haka akwai wannan ka'idodinsa shi ma daban to shi ne ka'idar rubutu ne ba ka'idar nahu ba ne to saboda haka khulasatul qawli a nan ka samu alam guda biyu tsakiyansu ibin idan na farkon bai zamo alam ba ko na farkon alam ne na ƙarshen bai zamo alam ba au tsakanin alam na farkon da ibn ka raba da wani abu ko tsakanin alam na biyun da ibn ka raba da wani abu to a wannan lokaci bina'i da fataha ba zai halatta ba sai dai bina'i da damma kawai wannan shine abin da yake nufi وضمم أو انسب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم دنيا buyina kai ya ce wadumun a winsib ya ce ka yi bina'i da damma a bisa asali kenan a winsib ko ka yi nasaba da ka yi masa irabi da nasaba maddiraran nuwina abinda ai ma nuwina idrar idtirara abinda aka mishi wasali biyu aka mishi talwini a bisa darura ta waka wanda hukuncinsa damma ne sai aka mishi talwini aka bashi wasali guda biyu a darura ta waka to zaka bashi asalin hukuncin nashi da damma au ko kuma ka zo ka bashi wasali ka bashi nasaba kai masa nasaba shine mimma da husti kaku dan min buyyina daga cikin duk abin da haƙƙinsa haƙƙinsa bashi damma ne a mishi bina'i da damma ne wanda aka yi bayani a kansa misali munada mufrad kaman ya zaidu ko munada na kiratul maksuda da muka karanta kaman ya rajulu kaga wannan kowannen su hukuncin sa mabniyun ala damma ne to idan a bisa darura ta waka sai ka bashi wasali guda biyu kaga ya zaidu mabniyun ala damma ba a cewa ya zaidun ya rajulu mabniyun ala damma ba a cewa ya rajulun kai kuma saboda wasu daruran ka na waka sai ka ce ya zaidun ko ka ce ya rajulun to a wannan lokaci kana da wajihi guda biyu wajihi guda biyu tanwinin da ka yi to ka bashi a asali ta damma ya zaidun ko ka mayar da shi mansubi kai tsaye ka ce ya zaidan ko ka ce ya rajulun ko ka ce ya rajulan saboda haka ko ka bashi a asali au ko kuma ka mayar da shi mansubi to wannan shine abin da yake nufi ba zai yiwu ka bashi ka bar shi yadda yake da ba kamar misali wani mawakinsu yana cewa salamun lahi ya maturun alaiha misali asalinsa ya maturu ne ya maturu kamar yadda za ka ce ya rajulu ya rajulu to shi ne sai ya mishi wasali guda biyu ya maturun alaiha sai yiwu kuma ka ce ya mataran ya mataran misali kama shi mansub ya zama to mansubi saboda menene abu ne haƙƙinsa a mishi bina'i da damma sai aka bashi wasali guda biyu da aka bayi wasali guda biyun nan to a bar damman da wasali guda biyun au ko kuma a ɗauke batun bina'i da damma sai a mayar da shi mu'rabi mansubi da wannan wasalin guda biyu shine wajihi guda biyu a nan da ya ce mimma da husti ga ku min buyina din yana ɗauka abubuwa guda biyu ma'ana cikin abin da yake da haƙƙin bina'i da damma wanda aka yi bayani a kansa kenan munada mufrad alam kaman ya zaidu ko munada nakira maksuda kaman ya rajulu kenan to duka biyun idan ka ba su wasali guda biyu to zaka ba za ka bar su za ka bari da damman auko kuma kamar yadda shi mansubi ya zamanto morabi to shine yace wa bidirarin khussa jam'u ya wa al illa ma Allahi wa mahakiyil jumal yace wa khussa jam'u ya wa al bidirarin ma'ana an keɓance haɗuwar ya da al da darura ma'ana duk abin da kaga yana da al to ba a sa masa ya misali ar-rajulu ba zai yiwu ka ce yar-rajulu ba yar-rajulu ba sai dai ka cire al din ka ce ya rajulu to idan kaga an hada al abu mai al da ya harfin nida'i to darura ce shi yasa ya ce illa ma'allahi sai dai da sunan Allah kawai sunan Allah za ka ce yallahu ko yallahumma a lokacin ko kai wasalin hamzatul wasli din ko ka mayar da hamzatul wasli din ya zama hamzatul qati zai yiwu ka ce ya Allahu zai yiwu ka ce yallahu ka mayar da shi hamzatul wasli haka nan wa mahakil jumal haka da wanda sunansa ne ya zamanto jumla sunansa ne so jumla cikin wannan jumlar kuma akwai al to ba yadda ka iya za ka ɗauki wannan yaɗin kasa misali sunan wani ne arrajulu ka'im sunansa ne wannan ɗin ba jumla ba ce sunansa ne arrajulu ka'im misali ka san akwai sunayen da suke bin mutum a sanadiyar yawan faɗan abu yawan faɗan abu yana yawan irabi yana cewa ar-rajulu qa'imun har ya zamanto ana gaya masa wannan cewa ar-rajulu qa'imun ya zo fa kamar yadda yara suke misali a makaranta duk malamin da yake koyar da abu to abin da yake koyarwa zai zama sunansa in bai yi wasa ba misali a haza waladun haza waladun hazihi bint mutum yana koyar da imla'i ko yana koyar da misali mutala'a lugha arabiyya ko yaushe in ya shigo aji yana cewa haza waladun hazihi bintun to shikenan ya kaga yara sun ce haza waladun ya zufa to kamar wannan to mutum ya zama da sunansa ar-rajulu qa'imun sai ka ce yar-rajulu qa'imun yar-rajulu qa'imun sai ka sa masa ya shine mahaqiyul jumal kenan jumla ce aka yi hikayar ta aka mayar da ita suna to za ka iya sa in ba wayan abubuwa guda biyu ba sunan Allah Allahu da kuma mahakiyul jumal din jumlar da aka mayar da ita suna to ba a hada al da ya a hade shine ce wal aktsaru lahumma bit ta'widi wa shazzaya lahumma fi qaridi yawanci a gun malaman nahwu ko kun larabawa allahumma ana fadansa bit ta'widi ne ma'anan ta'widi a cire ya harfin nida'i a maye gurbinta da mimun mimun mai shadda ta ƙarshe misali ya allahu ne da aka cire ya ɗin to sai aka maimakonta aka awwada aka masanya mimun mai shadda a gaba ya zamo allahumma allahumma asalinsa ya allahu sai ya zamo allahumma saboda haka ne ba a son a haɗa yaɗin da mimun ɗin saboda mimun ɗin tana wakiltan yaɗin ne to yaya ka kawo wakili kuma ka kawo wanda yake wakilta yanzu ba zai yi lokaci guda sallah azhar a ce limami da na'ibi ta su suka yi sallah azhar ai ba zai yi ba imma limami ya yi ma na'ibi ya yi to saboda haka ka'idar su ce ma suke cewa duk abin da ka yi ta'awidin ta to ba za ka haɗa ta da wannan asali din ba yanzu misali sifa in ka ce sifatu wannan ta ta ƙarshen ta maye gurbin wau ne saboda za ka ce wasafa ya sifu wasfan wasfan to da ka cire wannan wau din sai ka ce sifatun sifatun tun din nan tana wakiltan wannan wau din ko in ka ce idatun tun din nan tana wakiltan wau din wa'ada ne ta saboda haka ba sa haduwa to domin haka haka idan ka ce wa iqa wa iqamati salati iqamati salati to ka waki ka wakilta asalin ainul kaliman ka wakilta to saboda haka ne idan ka ce allahumma kaman ka ce ya allahu ne to tunda kuwa haka ne dan me zaka kawo yaɗin kuma to shi yasa yace ma wa shazza yallahumma shaz ne kaɗan ne yana da shuzuzi haka ce shuzuzi abinda ya saba wa kiyasi ya saba wa kiyasi a ce yallahumma wannan kuma yana zuwa ne fi karidi cikin wake karid waka a wake ne larabawa bisa darura su sai su hada yaɗin da wannan bimu amma in ba a wake ba haka kurum ikhtiyaran ba zai yi ka hada ya da kuma wannan mimun din ka ce yallahumma ba fasulun ya ce wannan fasuli ne zai gaya ma wasu ka'idodi waɗanda suka shafi itiba'i a babin nida'i kamar yadda jiya muka yi bayanin cewa tawabi'i da babin nida'i suna haɗuwa tabi'a zidammil mudafa duna alzimhu nasban ka azaidu zalhiyal ko ka azaidu zalhiyal ya ce tabi'a ziddan mil mudafa asalinsa alzim tabi'a ziddan mil mudafa duk na'ati wanda yake bin bayan munada wanda yake da damma munadan da hukuncinsa ya zamo mabniyun ala damma to wannan na'atin tabi'in yake bin bayansa sannan duna al shi wannan tabi'in ba al tattare da shi wata kalima ce ba al kaga anan ya nuna maka na farko ya zamo tabi'i ne abinda yake nufi da tabi'i anan na'ati na biyu na'atin ya zamanto na wani suna ne munada hukuncinsa damma mabniyun li damma sannan kuma shi wannan na'atin ya zamanto mudaf ne na uku kenan na fudu wannan mudaf din ya zamanto babu al idan wayannan abubuwa guda hudun suka haɗu ma alzimuhu nasban ka lazamtar mishi da nasaba dole ka bawa wannan tabi'i din ya zamanto mansubi ne misalin sai ce ka a zaidu zalhiyal in ka ce a zaidu ya zaidu kenan kaga zaidu dinnan wani ismi ne munada wanda hukuncinsa bina'i da damma saboda munada alam ne mufradi sannan kuma yana da na'aci wanne ne na'acin nahi shine za wannan zaɗin sannan wannan za na'acin nashi mudafun ne saboda za mudafun alhiyali mudafun ilaihi ne sannan wannan za na'acin nashi ba shi da al haka abubuwa guda hudun da ya faɗa tabi'a ziddammi almutafa duna al'abu hudun da ya faɗan nan duk sun haɗu a nan to da ya ce alzimhu nasban din shi yasa ka ce za mana a zaidu zalhiyal ba ka ce a zaidu zulhiyal ba saboda za a nan bi ma'ana sahib ne za bi ma'ana sahib wanda ibn mali yake cewa min za ka zu in suhubatan abana din nan to wannan zu in suhubatan abana din shi ne a nan to in a rufu'a ne za ka ce zu kamar ka ce ja a zumari idan a jarra ne za ka ce zi za ka ce marartu fi zimalin ba in a nasaba ne za ka ce za za ka ce ra'aitu zamalin to a nan bai ce zulhiyali ba bai ce zilhiyali bai ce zalhiyali to ta nan za ka gane ya bashi nasaba ne asalinsa sahiba sahiba hiyali ya zaidu mai 'yan dabaru shine mana alhiyal jam'u na haila mai yan dabaru shine mai dabaru to shine anan zalhiyal sai ya ba wa na'atin zadin nasaba saboda haka ya kawo shi a al haka na inda zaka ce ya zaidu sahiba malin saboda sahib din shi ma ba shi da al anan yake nufin idan kuwa akwai al to a wannan lokaci to ba za ka lazamtar mishi da nasaba ba duk abubuwan nan ka same su amma ya kasance na cin akwai alto ba za ka lazamta mishi da nasaba ba za ka iya bashi nasaba za ka iya bashi rufuwa misali wannan ka ce misali ya zaidu akila saboda al'aqil din nas ne na zaidu yana da ar ya zaidu akila za ka ce ya zaidu akilu duk za ka faɗa kamar yadda zai zo ya ma bayani shi yasa ya ce maka wa ma siwa hunsif a wirfa waje ala ka mustaqillin nasakan wa badala ya ce wa ma siwa hunsif a wirfa in dai tabi'in yana da al to ko kai mishi nasaba ko kai mishi rufa kamar da muka ce ya zaidu nil aqila ya zaidu lil akilu shine uh, in sif kamishi nasaba a wirfa ko kamishi rafa rufa to shine wannan bayanin da ya maka zai shigar maka da atufu bayan zai iya shigar maka da taukidi gaba ɗaya saboda duk tawabi'i ne duk tawabi'i ne gaba ɗaya atufu bayan ka riga ya ka karanta misali idan ka ce ya in ka ce ya zaidu a ba amrin ya zaidu a ba amrin za ka ce a ba amrin din atufu bayan ne zaidun shine abu amr da ke masu suna zaidu da yawa ne kana so ka yi bayani shine ka ce zaidun da kuniyarsa abu amru shi da ke nufi to saboda haka anan ba zai yiwu ka ce ya zaidu ba zai yiwu ka ce ba zai yiwu ka ce misali ya zaidu ya zaidu abu amrin ba saboda menene abu din ba shi da al sai ka ce ya zaidu aba aba amrin to hukuncin na'ati da muka bayyana idan na'atin ba al za ka lazamta mishi da nasaba haka atufu bayan shi ma in bayi da al zaka nasabtar mishi da nasaba haka tauhidi shi ma in ba shi da al misali zaka ce ya zaidu nafsahu ya zaidu nafsahu saboda asalin nafsahu din tauhidi ne na zaidu din ka akkada shi to saboda haka dake nafsa din shi ma ba shi da al sai ka ce ya zaidu nafsahu nafsahu sai ka masa nasaba to saboda haka hukuncin atufu bayan da taukidi da na'at didde ne kowannen su ya zamo tabi'i na ismin da hukuncin sa mabniu ala dammi to a wannan lokaci zaka lazamtar mishi da nasaba idan kuma wani wannan ne zaka jawwaza rufu'a da nasaba sai sai me ya rage mana abin da ya rage mana atafi wanda ba atfu bayan ba atafi mai wau sannan kuma da badal su ne suka rage mana to shi yasa ya ce ma waje alka mustaqillin nasakan wa badala waje al nasakan yana nufin atfun nasak da muka karanta atafi mai harfa kama yadda shi wa badalan haka man badal kama yadda shi ka mustaqillin kaman nida'i mai zaman kansa nida'i mai zaman kansa ba shi da alaka da kowanne yanzu misali na ce ma ya zaidu in na ce maka ya zaidu wa amru to zan ce wa amru ne yadda wago din atfu nasab ne ya zaidu wa amru na ce wa amru ne saboda inda amru din ya zamo ni dayi mai zaman kansa ma ya amru zan ce ya amru zan ce haka na zan ce ya zaidu ya zaidu wa aba abdullahi saboda aba abdullahi din munada mudaf ne inda zan mayar da shi munada mai zaman kansa zan ce ya aba abdullahi ne zan ce haka inda haka zan ce ya zaidu wa rajulu yadda in na ware rajul din shi kadai ma ya rajulu zan ce haka ya zaidu ya zaidu wa abdullahi saboda inda zan ware abdullahi din shi kadai ma ya abdullahi ne zan ce ma'ana idan atafin da harafi ne kai itiba'insa ga munada mai damma to kawai ka mayar da shi tamkar munada ne mai zaman kansa ba shi da alaka da wancan haka nan in ya zaman to badal misali in ya zamo badal misali ya zaidu amru ya zaidu amru ya zaidu amru amru din badal na zaidu to kamar yadda zan ce ya amru mustaqilli to haka na zan ce ya zaidu amru ya zamanto mi ya zamanto badal kenan to saboda haka abu guda uku ya hada su a baiti na farko shine tabi aziddammi wannan yana ɗaya daga cikin hikimar da yasa bai ce na ati bai ce tabi'a saboda tabi'in zai shigar ma da taukidi zai shigar ma da atuf bayan zai shigar ma da na'atin kuma ta inda za ka gane cewa taukidi da atufu bayan da na'ad yake nufi ya fito maka da atufu nasar da badal a baiti na gaba da shi a baiti na gaba da shi da yace waj'al waj'ala ka mustaqillin badalan wa nasaqa tunda ya faɗi hukuncin nasakan wa badala ya faɗi hukuncin nasak atfu nasab ya faɗi hukuncin badal ta nan za ka gane wancan tabi'in da ya faɗa yana nufin atfu bayan yana nufin na'ati yana nufin tauhidi ne gaba ɗaya kowannen su idan ba al kowanne idan babu al to hukuncinsa nasaba in akwai al kuma to hukuncinsa rufu'a ko kuma nasaba to shine ka mustaqillin nasakan wa badala وإن يكن مصحوب المال سقا ففيه وجهان ورفع ينتقى yace to ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi bayani a kansu nasa da kuma badal wa in yakun masuhuba al manusika ai wa in yakun manusika masuhuba al idan abinda yake atfu atfu nasag ne ya zamo ya, ya abokanci al ne akwai al tattare da shi yana nufin in kai atafin in kai atafin atufu nasar zuwa ga ismi mabniyun ala damma to idan atufu nasar din yana da alfa fa fihi wajhani akwai wajihi guda biyu wajihi guda biyu rafa'a da nasaba ne saboda me ya riga ya gaya ma wa ma siwa hurfa a win siddiq rufa'a da nasaba ne sai ce amma wa raf'un yuntaka amma an fi zaben rufu'a din shine wanda ya zo a cikin qur'ani ya jibalu awwabi ma'ahu wa tayr wa tayr wa tayr jumhur qurra sun karanta wa tayra wa tayr haka mu ma muke karanta ko ko wa tayru ne wa tayra mu ma muke karantawa ya jibalu awwabi ma'ahu wa tayra eh ma'ana anan ja'izi ne kace wa tayru saboda ya jibalu munada ne wanda hukuncinsa bina'i da damma ya jibalu kamar ka ce ya jibalu wa ya tairu ne ka kira duwatsu ka kira tsuntsu ko tsuntsaye shine ya jibalu wa ya tairu tukuna al ka kawo wau shine nasu da yake magana a kai ya jibalu awwibi ma'ahu wa taira wa taira to ja'izi ne ka ce wa tairu kamar yadda za ka ce misali ya gulamu warrajula za ka ce ya gulamu warrajulu saboda waudin atfu nasar ne munada da kai atafinsa ka sa masa al kana da waje guda biyu amma malaman na'u sun ce warrafun yuntaka wanda kuma qur'ani kuma nasaba ne ya zo yau da dama a ka'idan malaman kira'a sun ce ba dole ba ne arabiya ta kira'a ta zaman fusaha amma dole ne ta kasance fasihi bambancin fusaha da fasihi abu ne guda biyu kowanne ja'izi ne a gun larabawa suna amfani da shi amma ɗayan sun fi amfani da shi ɗayan sun fi amfani da shi shi yasa ko wani malami na ji ko a sa'alab ne ya rubuta wani littafi suna kitabul fasih to malamai suka dinga bin diddigi suka dinga masa gyara saboda shi fasihi fasihi din shine abinda ko duka biyun sun haɗu sun haɗu ja'izi ne a arabiya tukunan ɗayan yafi shine fasihi to saboda haka a nan ƙur'ani ya jibalu awwidi ma'ahu wa tsaira sannan arabiya ya ji balu awubi ma'ahu wa tsairu su ma arabiyan sun yadda da wa tsaira ɗin daidai ne ja'izi ne illa iyaka sun ce rufu'a ɗin yafi abin da yasa suka ce rufu'a yafi su shine asali saboda munada da ya gabata din cewa aka ya ji balu shi kuma asalin atafi ma'atufun ya bi ma'atufun alaihi asali kaga tunda ka ce ya jibalu wa tayru yafi shine zahirin irabi yana duba ya jibalu din sannan ka ce wa tayra din kuma yadda ya zamanto ja'izi saboda ya jibalu din asalin sa fi mahalli nasbi ne kamar yadda muka bayyana munada mufrad adam munada nakira maksuda zaka ce mabniun ala dammatin fi mahalli nasbi ne saboda menene asalin su maf'ulun bihi ne in ka ce ya zaidu kamar ka ce da'autu zaidan ne ko na daitu zaidan in ka ce ya rajulu kamar ka ce da'autu rajulan ne na daitu zaidan kenan mahallin su na zaba ne to mahallin ne aka gani aka ce wa tsaira da wannan mahallin shi aka gani kun ga kenan kowanne ja'izi ne wa ayyuha masfuba al ba'du sifa yalzamu bir raf'i ladazil ma'rifa ya ce akwai ayyuha da ake amfani da shi a larabci wanda ayyudin zai zamanto sifa ce sannan sunan da zaka kawo a bayansa zai zamanto mausufi ne misalin ka ce ayyuhar rajulu ayyuhar rajulu haɗin za'ida ce ayyu ya ayyuhar rajulu ayyudin kuma munada an rajul din na'acin wannan ayyudin shi ne irabinsa to ya ce masfuba al yayin da take da al ba'adu kuma al din ta zo a haɗe da a haɗe da ayyudin ta zo a bayan ayyudin sifa sannan kuma ta zo a halin sifa ne yana nufin anan masuhu ba'al da ba'adu da sifaɗin duk halat ne a irabi ma'ana ayyuha hala kauniha masuhu ba'al ha hala hala a hala kauniha ba'adu wa hala kauniha sifatan shine asalin irabinsa ma'ana a lokacin da ayyuha aka kawo al daga baya sannan kuma ayyuha din ta zamanto sifa kaman ayyuhar rajulu kenan to shine ce yalzamu bir raf'i yace dole ne lazimi ne a yi wa wannan sifa din ya zamanto marfu'i ne shi ya zama bin rafi ladazi zil ma'arifa wajen duk wanda yake da ma'arifan ilimin nahu dole ya mishi rufuwa zaka ce ya ayyuhar rajulu ne ya ayyuhar rajulu ayyuhar rajulu zaka ce zaka bashi rufuwa zai zamanto sifa ne a wajen jumhur dole ne ka bashi wannan rufuwa din wa ayyu hadha ayyuha alladhi warad yace ana cewa ayyu hadha a kawo ismul ishara bayan ha ayyu hadin ayyu allazi ana kawo kuma ismul mausul bayan ayyu hadin yana nufin wayannan wurare guda uku ne ake amfani da ayyu kuma a bata sifa na farko ismul jins mai al za ci ayyuhar rajulu ko ayyuhan nasu ko ayyuhan nabiyu ismi mai alkenan na biyu ismul ishara ayyuhazar rajulu ayyuhazar rajulu ko kuma ismul mausul ayyuhallazi ayyuhallazi to saboda haka ismul ishara ismul mausul al jinsiya mai al su ne kawai ake amfani da su a jona musu ayyu kuma su zamanto sifa na wannan ayyu din shi yasa ya ce wa ayyu haza ayyu hallazi warat wa wasfu ayyin bisiwa haza yurat ya ce ba wa ayyu sifa in ba da wayannan abubuwan wannan abin da aka ambata ba yuraddu a za a mayar wa wanda ya yi ma'ana ba zai yi a ba wa ayyu a munada sifa ba sai da wayannan abubuwa guda uku duk wanda ya ɗauko ya ba wa ayyu sifa ba da wayannan abubuwa guda uku ba ya ce za a mayar mishi da kayan shi wazu isharatin ka ayyin fi sifa in kana tarkuha yufitul ma'arifa ya ce mai ishara wanda muka yi magana a baya ya ce in kai kira ismul ishara da ya to zai zamanto kamar kaman ka kira ayyu ne da ya misali in kace ya hazar rajulu ya hazar rajulu kaman ka ce ya ayyuhar rajulu ne ma'anar wannan kuwa shine yadda ar-rajulu din ya zamanto sifa na ayyu hakanan ar-rajulu din anan zai zamanto sifa na za shi yasa ya ce wazu isharatin ismul ishara munada wanda ya haɗu da ismul ishara ka ayyin kaman kaman munada ne wanda ya haɗu da ayyu sifa wajen kasancewar sunan da ya zo a bayan kowannen su sifa ce amma da sharadi in kana tarkuha idan barin barin ta din yufitul ma'arifa in ka bar ishara din to wanda kake magana da shi ba zai san wanne mutum kake nufi ba to a wannan lokaci wannan ismul ishara din da wannan ayyu din duk hukuncin su ɗaya ne misali wani ne wanda kun riga ya kun yi magana a kansa sai ka ce ya hazar rajulu ya hazar rajulu shi wanda kake magana da shi ya san da mutumin da kuka yi magana a kansa ko zai zo ko zai bada wani abu ko zai bada sako to ya san da shi kake to saboda haka idan bai san da maganan ba wannan haza din akwai shi da babu duka ɗaya ne akwai shi da babu duka ɗaya ne to saboda haka in bai san da maganan ba wannan haza din ba zai zamanto kamar ayyun da muka yi magana a kansa ba amma ya san da maganan da wanne mutum kake nufi to wannan haza din kamar wancan ayyu ne shi yasa da yace wazu isharatin ka ayyin ka ayyin fi sifa sai ce in kana tarku ha yufitul ma'rifa ma'anar wannan kuwa shine idan barin sa din in barin sa din ba zai sa a san kowa ne ne ba to a wannan lokaci haza din da ayyu ba za su zamanto iri ɗaya ba kenan to shine abin da yake nufi fi nahawi sa'adu sa'ad al-ausi yantasib thanin wa dumma wafta awwalan tusib idan ka ce ya sa'adu sa'ad al-ausi ko misali ka ce ya zaidu ya zaidu zaidal baladi misali ya zaidu zaidal baladi to anan ka kawo ismai ne guda biyu ta kowanne alam ne shi alam na ƙarshen kai idafansa zuwa wani ismi to saboda haka shi alam na farkon yana nan a asalin hukuncinsa da ka karanta ba zai canji ba za ka ba shi bina'i da damma kamar za ka ce ya zaidu haka za ka ce ya sa'adu sannan sa'ad na biyu din ko zaidu na biyun to na ɗaya ya yi kama da munada mudaf ya ce sa'ad al'ausi to saboda haka shi sa'ada na biyun za ka misi za ka mishi menene to za ka mishi nasaba ne kawai nasaban da za ka mishi saboda shi munada mudaf ne kai mudaf idafan sa'ad din zuwa ausi zaka bashi nasaba ne shi kuma na farkon yadda muka ce asalin hukuncin hukuncin sa damma ne ya sa'adu ko ya zaidu to zaka bashi asalin wancan hukuncin sannan kuma zaka bashi fataha in kaga dama dan me saboda su jeru da wancan mai nasaba din in ka ce ya sa'adu sa'adal ausi to za ka ce ya sa'ada sa'adal ausi kenan sa'ada sa'ada kowanne ya zamanto mai fata kenan cikin wancan mas'ala da ka karanta a zai dubuna a zai dubuna sa'id na cikin wancan mas'ala ne to shine na farko na biyun dole ka mishi nasaba saboda menene saboda hukuncinsa munada mudaf ne sannan na farkon kuma zaka mishi asalin irabinsa shine mabniun ala damma zaka mishi fataha ka canja damman ta zamanto fataha saboda su jeru da wannan sa'ada ya sa'ada sa'adal ausi sai dai fataha na farkon fataha ne na binayi fataha na biyun kuma alama ce ta irabi shine kawai bambancin su hakan za ka ce ya zaidu zaidal baladi ya zaida zaidal baladi in ka ce zaida zaida din ka jera su ne fata ta farko ta bina'i wancan damman ita ce kamar yadda ita fata kawai fata ta biyu alama ce ta irabi saboda mansubi ne to shine yace wa dumma wafta awwalan sai ya ce tusib wannan jawabi ne na dumma da ifta din gaba daya ma'ana suna na biyu na farkon kai ka mishi damma bina'i da damma ka mishi fata bina'i da fata tusib za ka samu za ka yi irabi daidai marar kuskure shine ya zama jawabul amri kenan daga asaba yusibu diddu na akhta أخطأ زيد أصاب زيد مضارع سيصيب in ka sa in ka mayar da shi amru to shi ne zai baka tusib tusib المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وجعل المنادى صح إن يضب ليا كعبدي أبدي أبدا أبدا أبديا أبدي kana da wajihi guda biyar kenan ma'ana duk ka mayar da munada saha wanda harafinsa na ƙarshe harafi ne sahihi ba harfu illa ba kamar ya abdu dal ɗin ba harfu illa ba ne za ka ce ya abdi asalinsa ya abdi ne da yawul mutakallim shi yasa yace in yudab liya in aka yi idafansa zuwa ya yawul mutakallim zaka ce ka abdi ya abdi sai ka cire yawul mutakallim din kamar yadda zaka ce rabbi ya rabbi asalinsa ya rabbi ka cire wannan ya din abdi kuma shine asali ka ce ya abdi da wannan ya din abdi ka cire wannan yawon mutakallim abdi kuma shine asali abda kuma ka mayar da yawon mutakallim din alif ne sai ka cire alif din bayan ka mayar da shi misali ya abdi sai ka ce ya abda ka mayar da yawon mutakallim din alif bayan ka mayar da yawon mutakallim din alif sai ka cire shi kawai ya zamanto abda ya abda sannan abda kuma bayan ka mayar da yawon mutakallim ɗin alif sai ka kyale shi abdiya kuma shine za ka ce ya abdiya ka yi wa yawon ɗin fata kamar da sautari za ka ga ana karatu da wannan a ya ibadiya ya ibadiyar labina amur a yasalinsa ya ibadi ne kamar yadda abu amrin basri yake karantawa ya ibadin ladina amanu inna ardi wasi'a ya ibadin ladina asrafu ala anfusihim wanda shine asali to zaka ce ya abdi din zaka ce ya abdiya ya abdiya to kaga kenan asali ya abdi na biyu ya abdi ka cire ya ul mutakallim din na uku ya abda kamar yadda ya ul mutakallim din alif ka kyale shi na hudu ya abda kamar yadda yawon mutakallim alif kuma sai ka cire shi na biyar shine ya abdiya ka yi wa yawon din fataha maimakon asalin wasalinsa sukuni ne wannan alif din da ya abdiya din alif ne na itlaqi yana so ya daidaita da in yudabliya in yudabliya shine sai ya ce maka abda abdiya din wa fatuhu nau kasrun wa hazful yastamar fi yabna umma yabna amma la mafar yace wa fatuhu naw kasrun wa hazfu yastamar ab uku kenan ko kai fataha ko kai kasara a kowanne daga cikin su kuma zaka cire ya din in ka ce yabna ummi yabna ummi asalin sa ka kira dan mahaifiyarka ma'ana dan uwanka wanda mahaifiyarku daya yabna ummi asalin sa yabna ummi hakan ka ce yabna amma ko yabna ammi asalinsa yabna ammi to saboda haka kowannen su za ka yi mishi fataha a ce yabna umma ko ka yi kasara yabna ummi kowanne daga cikinsu in ka ce yabna ummi asalinsa yabna ummi da ya ne sai ka cire yaɗin in ka ce yabna umma ka mayar da abun mustaƙilli ne mustaqilli kama yadda kasara din ya zama fata shi yasa kira'o'i biyu suka zo abin nan qala yabna qala yabna ummi la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si haka haka yazo yabna yabna yabna umma yabna ummi anan cikin suratul arafi wanda shi uba yake karantawa da haka yabna umma yake karantawa yadda mu muke karanta yabu na ummi dukka jaizi ne a in ya haɗu da ummu sunan uwa ko ammu sunan baffa kowannen su in ka haɗa shi da ibnu zaka ce yabu na umma yabu na ummi yabu na amma yabu na ammi duk jaizi ne la mafardin tatimimul baiti ne kaman ka kira ɗan ɗan uwanka ɗan baffanka ne cewa to yau ba ta ɓaci yau ta ɓaci babu gun gudu ba gun da za mu gudu ta ɓaci mana yau shine lamafar lamafar wafin nida a bati ammati arab waksir a wifta wa minal ya waksir a wifta wa minal ya ta'a wa iwab yace wafin nida a bati ammati yace ana cewa a bati ko ummati ummu din ummati aka ce abati ya'ul mutakallim ne na abi din sai aka mayar da ita ta mai kasara aka ce ummati asali ummi ne sai aka mai da yaɗin ta aka ce ummati shi yasa ya ce arat din ma'ana wannan taɗin abati da kuma ummatin nan fitowa zuwa suka yi ba asali ba ne waksir wannan taɗin kamata kasara a wifta ko kamata fata wa minal yatta wannan taɗin ta zamanto tana wakilcin iwat ne daga ya yana nufin abi ne yaɗin aka mayar da ita ta aka ce abati ummi ne yaɗin aka mayar da ita ta aka ce ummati shine wa minal yatta iwat din ta ɗin ta iwat ne minal ya'i musanya maimakon ta maye gurbin ya ne ta ɗin shi ne ibn amir nishami a ko'ina ya karanta ya abata ya abata inni ya akhafu an ya masaka ya abata la ta'budi shaitan ko ina in yazo ya abati yana karanta ya abata ma'ana ɗaya daga cikin wajihi guda biyun nan wanda arabiya ce fasiha wacce kowanne daga ciki ya inganta za mu tsaya a nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala